الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkan mu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na wato ilmul qira'at wa silatuhu bil ulumil lughawiyyati wa shar'iyya wanda wannan shine darasin mu na bakwai ko alarma na takwas ko yawwa to muna cikin suratul baqara a jiya mun tsaya bayanin mu ya kare mun tsaida shi ne a aya ta 83 a cikin suratul baqara a yau da da Allah subhanahu wa ta'ala za mu dora mu ci gaba da yake muna bayani da kan ilmul qira'at ba dole bane sai daga wannan aya sai wannan aya sai mun cimma wurin da akwai mas'aloli da suka shafi wato ilmumukan da muke bayani akan su an gane ko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya idan muka duba kafin mu shiga da bayani a cikin wannan aya akwai mantuwa da muka yi a aya ta wato kenan 83 wajen وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله كما كان بدي من كاكرا أويد لا يعبدون إلا الله أكراءة حمزة كسائي دا خلف دا يعقوب مكا فإيد ما لم يسكي توجيهي تو تو سي كسنشي ونا آير أكوي للتافن القراءات وأثرها في التفسير والأحكام أشافي نتري تقص دا حمسين دا بيار يا كاو بياني كان ونا آير تو من من تابا مفتابا to kenan yana da kyau ɗalibin ilimi saboda faɗaɗa bincike yana iya komawa can ya diba na sheikh muhammad umar bin salim bazmur doktora ce da aka rubuta a ƙasar saudiya allah ya taimake mu ayar da za mu tashi a kanta inda allah subhanahu wata'ala ce summa antum ha'ula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim an gane ko aya tana magana ne kan Yahudawa Allah ya ɗauka musu alƙawulla kada su yi shirka sannan ayat da ta zo bayanta Allah ya ɗauki alƙawli kada su yi yaƙe-yaƙe kada su kashe junansu kada su fitar da kawunansu ma'ana ƴan uwansu kenan domin wanda ya fitar da ɗan uwan shi kamar ya fitar da kan shi Allah ya ce sun tabbatar da haka suna shaida akan haka sai ga su an waye gari suna kashe kawunansu kuma suna fitar da wata jama'a daga cikin gidaddajin su sai ce tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan ina fata an fahimce ni to wannan kalma da ita za mu fara tazaharuna imamu asim an gane ko da imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaf al-kufiyuna kenan su sun ka karanta tazaharuna shine malaman qira'a sun ka ce bi takhfifi bi takhfifi dhai ya an ce takhfifi ma'ana ba ta da shadda kenan tazaharuna ma ithbat al-alif tare da tabbatar da alif an gane ko tazaharuna to asalin tazaharuna fi'li mudari'i ne an gane ko malaman abin nan nahu da sarf sun tabbatar da ana iya shahi ma tafa'ala ɗaya daga cikin ta'un ɗin shi an gane ko kenan asalin shi ta tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan waɗanga guda hudu da mun ka faɗa sun suka karanta tazaharuna sauran kuma sun karanta tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan tazaharuna an gane ko kuna taimakon juna don haka fi'ili mudari'i ne yufidu tajaddud wa takrar ya nuna abin ya zamanto al'ada gare su amma wannan qira'ar ta karanta ta zaharuna shine udghimatu udghimati ta'u fi dha'i an dauki ta'un an sanya ta cikin za'un kuma an juya ta li shiddati qurbi al-makhraj saboda mafitar su ta zamanto kamar kusa an gane ko sannan an zo da kalma ala asliha ma'ana akan asalin ta ba shahi komi ba kaga tazaharuna tafa'aluna asalin shi ta tazaharuna ta tafa'aluna shi ko tazaharuna in ka koma cikin sarf ta tazaharuna zaka rubutawa a wazani amma sai ka ce ta'un din ita ta aka dauka aka juya ta ta koma ba'un kenan yana daga cikin al taghirat allati la tura'a fil mizan a cikin ilmu sarf mun gane wannan to sauran qurra guda shida sun karanta tazaharuna tazaharuna kuna taimakon juna alaihim akan yan uwanku bil ismi wato dan samun zunubi ma'ana bil ismi abinda zai sa ku samu zunubi wal udwani kuma abinda yasa ku ke aikata ta'addanci kenan to sai Allah ya ce wa in ya'tukum usara in yan uwanku sun zo muku usara an gane ko madalla usara hamza ya karanta asra asra saura sun karanta usara duk da yake hamza suna daga cikin masu yin imala kenan wa in ya atukum asri an gane ko to kuma abin nan sauran sun karanta usara in sun zo muku suna matsayin ribabbin yaƙi to yanzu shin wai menene bambanci tsakanin asra da usara domin shi usara kamar fu'ala ne wazanin shi asra kuma fa'ala kamar jarha kamar katla wato usara kuma kamar kudama waɗanda sun ka gabata to sai malamai sun ka ce kenan nan a nan shi usara ala wazni fu'al kenan fu'ala kenan wa huwa jam'u asra kenan asra jam'i ne usara jam'ul jam'i ban sani ko mun fahimta ba sannan waɗansu sun ka ce a'a shi usara jam'u wato kenan asirin ne al-mufrad kenan da usara da asara duka jam'i ne na asir wanda an ka kama ina fata an fahimce ni ba sani ko mun fahimta ba kenan usara ko ya zamanto jam'ul jam'i ne ko asara da, da usara su zamanto jam'i ne kawai na asir asir shi ne wanda an ka kama wajen yaki ban sani ko mun fahimta ba ribabbin yaƙi kenan kamar da gariba na magana ce ta malamin zauri sai a ce ribabben yaƙi prisoner de guerre an gare ko da kaji an ce fursuna ai prisoner ne fursuna english ne an gane ko ɗan kasu ake cewa da hausa gidan jarum ko gidan kasu ko gidan maza don ana ce mai duk da yake ai gidan yari to gidan yari kasan shi yari wata sarauta ce cikin masarauta kenan yari mai kula da suna kenan ba mu abin da sare suka ce mai gidan yare ba ala ayyati hal in sun zo muku suna matsayin ribabbin yaki in mun dauki asra jam'i ne usara jam'i ne na asir kenan in sun zo muku ribabbin yaki babu muwanci qira'a ta hamza da ta jamhur a wajen fas abin nan bayani in kuma mun ka dauki cewa a'a shi asra jam'i ne usara jam'i ne jam'ul jam'ina kenan in sun zo muku jama'a ekkadan to faduhum za ku karbe su wa in ya kuma in mun dauki qira'at mun kace jam'ul jam'ina in sun zo muku ma jama'a mai yawa za ku fanshe su mun ji wannan da kyau to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce tufaduhum za ku yi mi za ku karbe su ku ba da fansa shine alfida'u ko yawa kenan za ku fanshe su in mun ka duba tufaduhum imamu nafi' al-madani da imamu asim al-kufi da imamu al-kisa'i al-kufi da imamu abu ja'far al-madani da imamu yaqub al-basri su sun ka karanta tufaduhum yawa sauran qurra kuma sun ka karanta tafduhum ban sani ko mun fahimta ba yawa to me ne bambancin tufaduhum da tafduhum shi tufaduhum daga fada yufadi mufadatan fa'ala yufa'il mufa'alatan qatala yuqatil muqatalatan shi ko fada yafdi fida'an kenan fada fa'alana asalin shi fadayana yafdi yafdiyuna fida'an fi'alan to shin duk qira'o'in ga ma'anar su daya ko ko ba ma'anar su daya ba to malamai sun yi maganganu amma mutun yana iya komawa cikin littafin القراءات وأثرها في التفسير والأحكام na Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul ya kawo bayani akan karkashin wannan a shafi na 408 da shahi na 860 in mun ka ce mun ka hudu shahi biyu akwai inda zai kawo aya bai fayyace bayani wani lokaci kanta ba akwai inda in ya kawo bayani sai ya fayyace bayani kanta kenan duka sai mutum ya diba duk inda ya kawo don saboda ya samu fahimta cikakka a shafi na takwas da sittin cip cip an gane ko nan za mu isa saboda galibin inda bayanan yake fayyace su can ƙarshe na an gane ko nambobi na farko galibi inda ke shimfiɗa ne don mu gane tana yi waya biyu kan wata matsala ne an gane ko yawwa wa in ya'tukum usara tufaduhum safha ta 860 a anan ba na farko bane eh ba na farko bane safha ta 408 kenan can ne bayanin yake bari mu koma safha ta 408 dan dole sai da haka safha ta 408 sai yace ya kawo ƙira'ar tufaduhum ya kawo inda sun ka karanta da tufaduhum ya ce kuma ya kawo inda sun ka karanta da tafduhum ƙira'o'i mutawatira da shahada yake kawowa to ya ce ma'anar ƙira'ataini ma'anar ƙira'o'in tafduhum in mun ce tafduhum tadfa'unal fida'a kuna ba da fansa ashirin da fa'atun kuɗawa kenan bayarwa وهي بمعنى فعل المجرد اذ لا تقتضي الفعل الا من واحد kenan tana nuhin daga bangare guda na dauka na baka shi an ka hankalta ma yace to ma'anar qira'a tufaduhum in an karo qira'a ta tufaduhum ko ba haka nan bane yace to annal fi'la hasala min ithnayn kenan fi'ilin daga mutum biyu ya taso li'anna kullu wahidin min al-fariqayn domin kowanne daga cikin jama'a biyu yadfa'u min indihi min al-asara yana badawa daga nashi ribabbin yaki wa ya akhudhu min indil akharin min al asra sai shi ko shi karbo daga waɗancan nashi ribabbin yaki fa kullu wahidun mu wato mufadun an gane ko fa kullu wahidin kenan mufa mufadin kenan fa'ilun kenan ya aikata fa tufaduhum ala wazni tufailuhum taqtadil mufa'ala tana nuna abin ya hito daga bangare biyu ma'ana wai abin da yake son ya ce idan an kai yaki mun ka kama muku mutane kun ka kama muna mutane to kenan mu za mu ba ku kuwa za ku ba mu kenan wannan yawwa musanya to kenan ita wannan tana nuna qira'a tana nuna ana yin musanyar ribabbin yaki to amma wani lokaci tana yawa su sun ka kama muku ku ku kama musu ba to kenan sai ku ba su kuɗi sai su ba ku mutane yace kuma wa yumkinu waɗansu malamai sun kace yana yiwa an takuna al-mufa'ala min ithnayn bi suratin ukhra ta wata hanya yu'til asiru almala kenan wanda an kama zai bada kuɗi wa yu'tal asiru al-itlaqa shi ko a bashi yancin shi shine saki min al-asr daga daure shi da an kai asalin al-asr kuma wai giya ce wanda ake daure abu sai an ka ce asir wato kamar mutumin da an ka daure da ya giya saboda galibi an kama mutum wajen yaki ana daure shi da ya giya to amma yanzu ko da ba daure shi ba tunda an kama shi bai da incin kai sai a kira shi asir ban sani ko mun fahimta ba yawwa to kaga wannan qira'a ta zo ta nuna kenan ya kawo ta ne akai qira'atin lati bayyanat ma'anar aya babin da wata qira'a saboda shi ne bijerin ayoyin alqur'ani babi babi yabbi wata qira'a sai ta sai ta bayyana wata warkimi wanda ta nuna an basuwa wanda ta nuna kuma an yi musanya kenan to kaga ko musanya tana bukatar mi bangare guda biyu mun fahimci wannan da kyau ko kuma a dauki cewa a'a to faduhum fa'ala wani lokacin rufin kai matuka za ku kai matuka wajen fansu su ko nawa an ka dora muku tunda akwai lokacin da mutum guda naku za ku iya ba da mutum ɗari saboda shi ba sai kuma fahimta ba kenan kun kai matuƙa wajen mi wajen musanya da da da yahudu yahuda ba sun yi kowa wannan yanzu lokacin da an kai yaƙi tsakanin hezbollah da da isra'ila akwai sojin isra'ila guda da ya ɓace da za a bada shi hezbollah sai da an ka ba su soja dubu ɗaya da ɗari biyu sun ka ba da sojan isra'ila guda ba shi abin mamaki ba alarama ya mutu gawa na yanzu da an ka ba su gawa kasan kudi suka ce sun ka ce gawa tattalin isra'ila ta yi sojan hezbollah dubu ɗaya da ɗari biyu daraja kasan waɗanda mutane sun kai tambaɗaɗi yahudu ai waɗanda mutane Allah ɗaya iya da su to mun ji wannan kira'o'i ko kenan wa in ya'tukum asra ko ko ko, ko usara ko wa in ya'tukum asre kamar yadda Hamza yake karantawa tufaduhum an gane ko yawwa yadda Nafi da Asim da Kisa'i da Abu Ja'far da Yakub sun karanta tafduhum wanda shi Hamza shi ma yana daga cikin wanda sun karanta da tafduhum za ku fanshe su sai Allah ce wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum fitar da su haramun ne gare ku afatu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd yanzu za ku imani da sashen littafi ku kafirce mu sashi aqida ce ta yahudawa kamar yadda da yawa daga cikin musulmi yanzu haka suke ayat daga gyara ka da hadisin daga gyara ka shi kaka dauka an gane ko kuma shi zaka rike makanka ayoyin da ba su gyara ka ku ba su gyara wani naka to baka aiki da su sai ka ɓauye su ma baka wa'azi kansu to ina addini shi haka udkhulu fi silmi kafa an gane ko to Allah ce wa man shi ne ake kira almanhaju tajzi'i ga wanda suke so a rike qur'ani a bar hadisi ya za a yi ka gane qur'ani ba ta hanyar wanda ya zo da shi ba Allah ya kyauta fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya Allah ce to babu sakamakon wanda ya aikata wannan a cikin ku sai kaskanci a rayuwar duniya Allah kai mana tsari shi yasa duk ilimin ka in baka aiki da ilimin ka sai Allah ya kaskantar da kai wa yawmal qiyamati yurduna ila ashaddil azab ranar tashi alkiyama za a mai da su zuwa ga mummunan azaba Allah kai mana tsari kaga shaydan mai ilimi na ya kauce ya kaskanta haka ahlul kitabi malaman su sun kauce mu gaskiya sun kaskanta kuma haka ne a kowane zamani Allah kai mana tsari mun gane wannan ko yawwa to nan kenan ya nuna yahudawa ba addini suka yi ba mai gyara su suka yi afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun mai hidda suna su kai kaga wannan ba addini bane a'a shi addini da wanda ya ma da wanda bai ma ba duka biza kai saboda kai bawan Allah ne Allah na ce ka bi an gane wannan da kyau ko yawa kenan nan Allah yana nufin afa tu'minu bi ba'd kitab za ku yi imani tashin littafi wanda ya ce ku je ku bada kuɗi ku fanso ƴan uwanku wa takfuruna bi ba'd ku kafirce ma sashen littafi wanda ya ce kakku yaƙe ƴan uwanku da ka yaƙi dan uwanka a kama shi wani yaƙi shin baka barin yaƙin ba sai ka ba balantana ma a kama shi to amma saboda su baƙi ne yahudawa mutane ne baƙi to kuma galibi ba in suna sun shi samu wuri sai yami sai haɗe da yan gida to sai su koma bayan waɗannan sashin su koma bayan waɗannan laraba kaga makka saura sun koma bayan aus saura sun koma bayan khazraj haka suke yanzu kaga duk inda wata ƙasa mai ƙarfi take a duniya sai sun su koma can lokacin da suka ga ƙasa mai ƙarfi a duniya ita ce jamus kaga suna jamus da aka fatattake su a dama ingila sun ka fara zuwa an gane ko portugal suka fara zuwa aka koro su saboda riba da sun ka aza sun fara jaya kuɗin mutane suka je ingila aka kore su da aka sun fara jaya kuɗin mutane suka je jamus allah haɗa su da itilar yanzu da sun kaga amerika ta yi ƙarfi kuma kaga sun koma sun kulla da amerika haka suke ba su da yawa amma suna sun kullum su kulla alaka da mai ƙarfi don saboda su mamaye duniya allah kai mu da tsari to sai allah subhanahu wa ta'ala ce wa mallahu bi ghafilin amma ta'amaluna ko ba ka dan bane Allah bai kasance mara bakani ba game da abin da kuke aikatawa su yahudawa kenan muna ganewa ko yawwa to amma wama Allahu bi ghafilin amma ya'maluna imamu nafi' al-madani da imamu ibnu kasir al-makki da imamu shu'ba rawi na asim kenan kufi zai komawa da yaqub al-hadrami al-basri da kuma khalaf al'ashir al-kufi su suka karanta wa mallahu bi ghafilin amma ya'malun an gane ko sauran kuma sun karanta wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun to menene alaka tsakankanin waɗannan kira'o'in ko ba haka ba to in ka diba cikin al-qira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam a safha ta 860 nan ya kawo bayani kaga da mun diba cikin 860 kin nan lokacin da mun ka duba ashe dibi rabin ayat shina safa ta 400 da wani abu rabin ayat yana safa ta 860 an gane ko to yace amma ya amaluna bi ya'il ghaiba kina wanda sun ka karanta amma ya amaluna nafi' da ibnu kathir da shu'ba da asim da yaqub da khalaf saura kuma sun ka karanta amma ta amaluna yace to fa fil ayati iltifatun kenan da ya kawo ta babi ne na iltifati a cikin aya kaga can shina bayani ne akan aya da ta fassara wata shi yasa sai kawo wancan nan kuma shina bayanin iltifati kenan cikin aya guda da ya samu uslubi hira daya yace fil ayati iltifatun cikin aya akwai iltifat juyawa min al khitab ila al ghaiba daga khitab shine ana magana da wanda yake nan sai a koma zuwa ghaiba da wanda baya nan ba sani ko mun fahimta ba domin lokacin da an ka fara magana sai an ka ce wa iz akhadna mithaqakum kaga wanda ake magana da shi nan ba a ce wa idan akhadna mithaqahum ba sannan an ka ce summa antum antum haula'i taqtuluna anfusakum kaga ana magana da wanda yake nan a qira'a waɗannan bilya'i sai an ka ce wa mallahu bi ghafilin amma ya'maluna amma a qira'a ta waɗancan da an ka ce amma ta'maluna ba a yi iltifati ba tunda dama da su an ka fara magana wanda yake nan shine ake magana da shi mun gane wannan madalla to haka in ka diba eh, abin nan eh, me yake da suna wannan aya in ka diba cikin qala'idul fikr fi tawjihil qira'at al-ashr sun ka kawo cewa waɗanda sun karanta bil ya'i bi ya'il ghaibati li munasabati yuradduna qablaha domin an ce wa yawma wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil adab wa Allahu bighafilin amma ya'maluna yuradduna ba ce turadduna ba kenan nan an hankalta mai siyakin abin da ya zo bayan shi kaga in kaga ma mun kana iya cewa ba dole bane iltifati an dibi siyakin yuradduna domin shi yuradduna ba a ce turadduna ba an gane ko yawwa sannan kuma da an ka karanta da ta'un um Allahu bighafilin amma ta'maluna an gane ko kina yana zaman towa banu Isra'ila ake nufi tunda an fara magana da su an ka ce summa antum haula'i ko ba haka nan bane eh sannan wasu sun ka ce a'a da an ka ce amma ta'maluna yana yiwa a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi an yi riwaya daga Umar ibn al-Khattab yace inda bani Isra'ila qad madaw bani Isra'ila sun shude waɗanda an kai magana da su waɗanda sun kai wannan aikin wa antumul ladina wato tu'nauna bi hadhihi al-aya ya ummata Muhammad ku ake nufi amma ta'maluna kenan ku ji tsoron ku aikata irin abin da sun ka aikata shi ne abin da sayyidina Umar yake nufi amma dai duk inda ta kai ta kawo al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab ko da kan bani Isra'ila ta faru ta shafi dukkan musulmi kashe aikata irin abin da sun ka aikata ban sani ko mun fahimta ba dan kawo ne fahimci ayat ba daidai ba ya ce an ce wai ba bani Isra'ila akan ba kaji wai cikin hadisai ko koyar sahabbai sun ce ba bani Isra'ila gashi kuma Allah ya ce summa antum haula'i wa idza akhadna misaqa bani Isra'ila a ana nufin Qur'ani ya shafe mu ya shafe su ko ko mu mun kafi cancanta mu ji tsoron mu aikata abin da suke aikatawa ba shi na shi na abin da ake son a ce mun ji wannan da kyau yawwa to wannan kenan ayar da zamu je akan ta ta gaba shine wajen fadar Allah subhanahu wata'ala inda Allah ce bi isa mashtaru bihi anfusahum أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده إلى باتا أن فهمتا إيه كافين متى قبل بياني وما الله بغافل أما يعملون تعملون إن كديبا تكن للتافن توجيه القراءات العشر بالقرآن أصفحة ستين زوا ستين دقايا sun su ma sun yi bayani akan haka an gane ko eh su ma sun kawo cewa qira'a ta ya amaluna wanda sun karanta bil ghaiba kama an hankalta masu yaƙi kenan waccan wama Allahu bi ghafilin amma ya amaluna an hankalta mu yawma qiyamati yuradduna ba ce turadduna ba ita ko qira'atul khitab an yi amfani da afatu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum kaga ba ce minhum ba kenan wama Allahu bi ghafilin amma ta'maluna duk dai sun nuna akwai siyaki yana iya zuwa kuma in ka hankalta masa sabanin siyaki sai ka ce akwai iltifati ba sani ko mun fahimta ba yawwa kinan magana biyu ta ko ka ce kowace kira'a an hankalta ba abin da ya gabace ta na irin ta yuradduna ya amaluna fa ma jazaa'u man yaf'alu zalika minkum ta'amaluna ko ka ce a'a an fara bayani da waɗanda babu sunan minkum sannan an ka ce ya amaluna an yi iltifati ko ko yuradduna wanda babu sunan sai an ka ce amma ta'amaluna kaga ya kuma mi shi ma iltifati na shi ta tawjihin qira'at abu ne wanda yake mai muhimmanci kwarai da gaske yana iya ma rikitar da kai to ayat da Allah subhanahu wataala ce bi isa mashtaru bihi anfusahum an yakfuru bima anzala Allah baghyan an yunzila Allah min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi fa ba'u bi ghadabin ala ghadab wa lil kafirin adhabun muhin an gane ko ita wannan aya tana bayani ne kan abin da yahudawa sun ka aikata lokacin da Allah ya ce littafi ya zo musu wala ma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum yana gaskata abin da ke tare da suna at-taura wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru sun kasance suna neman Allah ya ba su nasara shine yastaftihuna ba a bude musu ba kalma ta fathu na lokaci ta nufin cin nasara ala alladhina kafaru Allah ya ba su iko akan kafirai tunda sun ga larba mushrikai ne su ko ahlul kitabi suna cewa Allah ya turo musu annabin karshen zamani su yi yaki karkashin shi su rinjayi kafirai Allah ce falan ma ja'ahum ma arafu lokacin da abin da sun ka sani ya zo musu kafaru bi sai sun ka kafirce mishi shi ba ɗaukar alkawali adda wuya ba cika alkawali hatta da mushrikan larabawa sun yi wannan alƙawari wa aqsamu billahi jahada imanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihda al umam Allah ce falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura dan mutun ya cika baki ba shine ba shi yasa ka bar damuwa da maganganun mutane ka rinka hankalta mu aikin mutane ba sai ko mun fahimta ba yawwa to kaga abinda sun falamma ja'ahum ma arafu ma ijmalina yahtaju ila tafsil abinda sun ka sani sun san annabi sallallahu alaihi wasallam sun san za a bashi littafi sun san mi sun san al'ummarsa da shafofin su duk qur'ani ya bada wannan sai zamanto mata zamanto mujmala fassala ta za a yi الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما هكذا بني سننكما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل kaga da sifofin alkur'ani da sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da na al'umma sa duka suna cikin littafin su kenan ma arafu alladhi arafuhuna kina an sha wato mausuliya ce nan Allah ce to fala'anatullahi alal kafirina sai ce bai ce fala'anatullahi alaihim ba dan a nuna maka duk wanda ya bijire ma ayoyin Allah to kafirina sai sa bai ce fala'anatullahi alaihim ba ai ya fara magana kansu ja'ahum kitabun to ai aka ce fala'anatullahi alaihim sai ce alal kafirina sai yayi al izhar fi maqam al idmar an gane ko ma'ana ba ko a kawo zamiri sai an ka kawo suna to dan a nuna maka wanda ya sifantu da wannan kafirina kuma ana sai ai kiyasi akan duk wanda ya sifantu da irin wannan ana iya sifanta mai wannan a dauke shi da wannan sifa sai Allah ce bi isa mashtaru bihi anfusahum tirda abinda sun ka sayar da kawunan su da shi an yakfuru bima anzalallahu su kafirce ma abinda Allah ya saukar bagyan dan zalunci ko ƙetare iyaka an yi nazzila Allah min fadlihi ala man yasha min ibadi dan Allah ya saukar daga falalarsa abin da daga falalarsa ga wanda ya so daga cikin bayinsa fa ba'u bi ghadabin ala ghadab sai sun ka dawo da hushi akan hushi can da sun ki imani da annabawansu yanzu kuma sun kafirce annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya ne daga cikin fassarori walil kafirina azabun muhin kafirai suna da azaba ta wulakantarwa kaga bai ce walahum azabun muhin ba dan an nuna maka aikin su kafirci na Allah kai mu tsari mun ji wannan da kyau yawwa to anan ya nuna muna yahuda mutane ne masu hasada tunda annabi sallallahu alaihi wasallama suna ganin cikin su zai fito wasu ma suna ganin dalilin zuwan su madina kenan saboda an yi musu azaba a dauloli irin na rumawa da farisawa sai sun kai gudu suka zo madina kuma suna tunanin annabin da za a kai arfa na karshen zamani cikin sahara ne za a haife shi wurin da akwai duwatsu da itacen da biyu sai suka zo madina suka zauna suka tsammani su za su haife shi haka waɗansu malamai suke faɗa da sun kaga ba suna ba kuma sai suka bijire shi yasa in Allah ya ma mutum ni'ima ka gane daga wajen Allah take ga ka shiga hasada ka amfana da baiwar da Allah ya yi mishi kuma ka tuna kai ma Allah ya mata ka sai ka zama lahiya in ka kiya to karshe kana iya kafircewa kaga shedan yayi hasada annabi Adam ya anka kwashi annabawa duk wanda sun kai hasada su yaya sun ka kwashi karshe sun tashi tutan babu Allah kai mu da tsari shi yasa su ahalul kitabi da aka ce wai kristoci da yahudawa jahilai ne a'a ba dukan su an jahilai ba akwai mallaman su san gaskiya Allah ya ce wadda kathirun min ahalul kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq to yanzu inda bayani shike inda Allah ya ce baghyan an yunazzila Allah mun gane ko akwai qira'o'i daban-daban anan qira'a ta ibnu kathir al-makki da abu amr ibn al-ala al-basri da imamu yaqub alhadrami albasri sun karanta an yunzilallahu an yunzilallahu su ko sauran sun karanta an yunazzilallahu ma'ana waɗanda mun kawo sunayen su ba nan to menene bambanci wajen ihtijaj bil qira'at sai suka kawo tawjihil qira'at al ashr bil qur'an sun ka ce qira'at da ta karanta an yunazzilallahu da an yunzilallahu ita qira'a wadda ta karanta an yunzilallahu ihtujja ihtujja kenan لقراءة التخفيف بالسياق أهنكل تام سياق آيوي والنظير تمكا سنك تي أما السياق إن أهنكل تام سياق فلما جاء قبلها abin da ya zo gabanta min kaulihi an yakfuru bima anzalallahu kaga nan ba a ce an yakfuru bima nazzalallahu ba kenan sai ta samu ƴan uwarta da ta zo cikin siyakin ta fa waqafat qira'atu at-takhfifi anzala al-mukhaffafuna sun ka ce wa amma an-nadhir kuma tamka fa huwa kathirun jiddan fil qur'an wa anzala al-furqana kaga akwai wa anzala al-furqana cikin qur'ani duk sun yi ittifaqi wajen karanta shi haka wa qawlihi wa anzala at-taurata cikin suratu ali imran wa anzala at-taurata wal injil ko wa ghairihi ma da waninsu kenan ita ma a alqur'anance an kafa mata hujja ina dan qur'aniyu ko a alqur'anance ga kira'a akwai kalmomin da suka zo irin ta an gane ko shi kuma nazzala shi ma akwai shi cikin alqur'ani wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida ko ba karan bane kaga nuzila ai daga nazzala yunzilu tanzilan na ko ba karan bane yawwa dan haka ka dan qur'ani yuna hizaburu ci a'a wannan qira'a ƙarya ta mm ba ƙarya ta ba i kokari kai karatu ka gane yadda abu shike kaga wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida kuma duk sun karanta nuzila to ita ba tana da wadda kira'ar da ta zo tamkatta naziru hakinan ban sani ko mun fahimta ba a yawwa to hakan ga in ka diba cikin qala'idul fikr fi tawjih al qira'at al ashr sun kawo ta kowace daga cikin su tana da ayoyin da sun ka zo tunda in an ka doka an yunazzila Allah daga nazzala yunazzilu tanzilan fa'ala yuf'ilu taf'ilan an yunzila Allah daga an zala yunzilu in zalan dukkan su akwai su cikin yaren larabci ina fata ana fahimta ta yawwa kaga wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum dukkan qura sun karanta nunazziluhu ba su karanta shi ba nunziluhu ba ina fata an fahimce ni sannan kuma misali zaka iske wani lokaci anzala ta zo a cikin kowane wuri ala ayyati hal ba sai mun ta hikiwa cikin bayanai sosai ba don wanda duka muna ba da shina a ɗan fahimci yadda abu yake mine da bambanci tsakanin nazala da anzala asilinsu duka su daga nazala na abu ya sabka to a larabci in ana son fi'ili ya ƙara ƙarfin ma'ana sai a ƙara mai harafi to kaga in an ka ƙara alhamza nazala sai a ce anzala alhamza ce ta ƙaru in an ka ce nazzala kuma shadda ta an ka kara ma'ana zayun ta an ka kara domin nazzala mun ji wannan to cikin larabci fa'ala in fi'ili fa'ala na ana iya maida shi af'ala an kara alhamza in fa'ala na ana iya maida shi fa'ala to anan mu hankalta da kyau shi anzalakin nan af'ala ma'ana wanda fa'ala na an ka kara mai alhamza ma'anonin da yake ɗauka suna da yawa daban-daban daban-daban daban sai ka koma cikin ilmu sarf littafai na ilmu sarf ma'anil abniya sai ka ga af'ala tana iya ɗaukan ma'ana ɗaya biyu uku hudu biyar shidda bakwai takwas har abin da ya kama da haka to shi yasa in baka san larabci ba kullum sai ka ɗauki ma'ana guda ka ba wazani ƙarshen tana yiwa ta canza yanzu zan bada ɗan misali kaga zahaba ya tafi ko ba karan bane to an ka ƙara alhamza an ka ce azhabahu ya tafiyar da shi mun gane ko zahaba ya tafi zahabahu ya tafi yadda shi kaga ƙarin harafi ya sa fi'ilin lazimi na ya kuma muta'addi in yana ɗaukar guda sai ya kuma ɗaukar biyu in bai ɗauka kuma sai ya ɗauki guda to amma yanzu ba wannan ba akwai lokacin da ita alhamzan nan in an ƙara ta kishiya abin ta kabasuwa alfilsu kuɗi na an ka samu ko alfals sai a ce alfulusu arama kamar yadda larama sun ka ce alfulus tughayyirun nufus kuɗi suna canza rayuwa ko to yanzu ya an ka ce aflasa ba ya ba shi kuɗi ba ne ya rasa dukiya shi yasa zo cikin hadithi da manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sahih muslim atadrun atadruna man muflisu min ummati kaga daga aflasa wanda ya hasara kamar yana da abu abu ya tafi ya tafi kamar shi yana da kuɗi ne ya sun tafi kiran mutumin da kamar yana da lada lada ta tafi to kaga ashe in mutum bai san ma'anil abniya ba zai ni sai tabka banna domin ya kamata kowane wazani af'ala ma'ana nawa yake dauka fa'ala ma'ana yake dauka nawa yake dauka istaf'ala ma'ana yake dauka fi'lul mazid in baka sani ba kaga cikin ma'anan nan goma wacce ce ake nufi kai kana rigima da mutane to anan abin da ke son in ce shine cewa muna ganewa shi nazzala da anzala dukkan su daga abu guda ne amma ma'anar da suke bayarwa saukarwa ni suke bada ma'ana saukarwa kenan cikin su ba mu ba da kishiyar rashin sauka amma shin cikin su wahi ƙarfi malaman lugha na sarf sai sun ce in ka ga fa'ala ko daga hudi yahi af'ala nauyi kenan duk abin da ka ji an ce ma nazala alaramma a baki dai ka san yahi af'ala karhi muna ganewa kenan su a ka'idar larabci fa'ala ta hi karfin ma'ana to amma shin anzala da nazala duk ma'anar su daya sai malamai suka ce a'a shi anzala yana nufin an sabkar da abu lokaci daya nazzala kuma yufidu takfir wa tanjim yana nufin an sabkar da abin kadan kadan kadan kadan kadan shi yasa sun ce Allah ya ce wato alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alayka alkitaba bil haqqi kaga qur'ani shi an kace nazzala saboda qur'ani shekara 23 yana sauka muna gane ba wa anzala taurata wal injil amma at-taura da injila lokaci guda sun ka sauka ban sani ko mun fahimta ba to amma yanzu irin wannan sai a ce to shi ma qur'ani ai akwai inda an kace anzala tabarakallazi nazzala al-furqana ka gane ko nan kaga nazzala yace cikin suratul furqan amma can cikin suratul anfal sai ce wa ma anzalna ala abdina abinda muka saukar ma bawo to sai malamai suka tattauna akan wannan mas'ala sun ka ce a asali shi nazzala na rufin kadan kadan an zala na rufin gaba daya amma wani lokaci guda na shiga wurin guda ko ku a'a akwai munasabar da tassa an ka kawo wannan menene munasaba shine shi anzala qur'ani wasu suna ganin daga sama ta bakwai inda an ka zo da shi ya sabka zuwa sama ta duniya sama ta duniya sama'ud duniya sabka guda kenan sai anzala ta yi aiki mun gane shi ko nazzala ya sabka shekara ashirin da uku yana sabka a nan ƙasa sai nazzala ta yi aiki wasu malamai suka ce a'a shi ƙur'ani duk shekara wanda zai sabka na shekara ɗaya shi yake zuwa sama ta duniya don ya ce ita lailatul qadri inna anzalnahu fi lailatin mubaraka shahru ramadan alladhi unzila fihi alƙur'an ya ce ina an zalnahu fi lailatul qadr kenan wannan wanda ya fara sauka cikin lailatul qadr dan ya ce fi hayu furqu kullu amrin hakim na duk abin da za a zartar na shekara shi ake sabkowa da shi kenan qur'anin ma na shekara lokacin da ya sabko sai zaman to anzala ta shekara guda guda guda guda guda ta 23 ita anzala anzala anzala anzala nazzar kuma sai ta ɗauki shekara 23 na sabkowa a nan duniya saboda wancan lokaci guda yake sabkowa wancan kuma sai yayi shekara guda yana sabka kafin kuma a sake sabko wannan shekara wasu sun karyatar da cewa alqur'ani ya sabko sama a duniya riwayoyi na ibnu abbas amma a cikin almajallar shari'a al-kuwaitiyya ta kasar kuwait sun kawo asar daga ibnu abbas sun bi su ɗaya bayan ɗaya wani doktor ne ya bincike ina ganin a adadin su ko na 92 ne in ban manta ba an gane ko asarikin da ibnu abbas an karwaito daga gare shi kuma asarikin an bi diddigin su sun inganta sannan kuma abu ne wanda la majala lil ra'ayi fi shi ibnu abbas bai isa wannan labari ta fuskar mi illa ta fuskar wahayi tunda ibnu abbas bai sani abin da ke faruwa sama ta duniya da abin da mala'iku suke kawowa shi yasa kenan wannan sai ta inganta mun ji wannan da kyau shi yasa in ka ji magana sai ka bi ta hankali illa anan kafin mu je aya ta gaba ko kuma ita anzala wasu malamai suka ce a'a da an ka ce an sabkar duk da yake bai sabka lokaci guda ba saboda shi Allah a wajen shi Qur'ani ya riga ya kare sabka dan ba wanda ya sai ya hana shi ya aikata abin da yake so shi yasa yake cewa fi'ili na qiyama sai ka fi'ili madi wa nufikha fi suri an yi busa a cikin kahu akwai wanda ya sai hana Allah ya sabkar da ya sa ai busa to sai ce an yi ata amrullahi fala tasta'jiluhu in mun dauki qiyama ake nufi ina fata mu ce ni fi'ili mudari'i galibi ana kawo cikin kiyama game sha'anin kiyama saboda an riga an yi an kare ba wanda ya sai hana Allah yi to shi sai cewa anzala kenan nan ba kamar ko da ya ce ya sabka lokaci daya nan yana nufin a wajen shi an riga an yi an kare wasu malamai haka kan haka sun ka tafi Allah rama muna gane wannan da kyau akwai shubha guda shine waɗanda suke cewa qur'ani ko akwai lokacin da an ka sauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi cikin mafalki ko ko akwai da suke gani cewa alƙur'ani ba jibril ya sabko da shi ba ma'ana wani lokaci sai su yi amfani da shubha dan yan mu'tazila in tabi'u irin waɗanda mas'aloli muna kawo su saboda mi saboda mas'aloli waɗanda radda ka fara jin su za a iya tayar da hankalinka akwai waɗanda suke ganin shi ƙur'anin magana Allah ce amma Allah bai yi magana ba lafazin Qur'ani daga wajen Allah yake ba kamar yadda hadithul qudusi ma'anar shi daga wajen Allah take amma lafazi na manzo ne sallallahu alaihi wasallam in ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama amma shi qur'ani da lafazin shi da ma'anar shi duk daga wajen Allah shike shi yasa alqur'anu mu'jizun bi lafzihi wa bi ma'ana ta sun kace a'a to sai ka iske masu cewa akwai alkalamun nafsani ku riƙe turawa suna amfani da irin wannan in sun ka samu shubha don su bata alqur'ani sai sun ka ce alkalamun nafsani magana ta can ciki daga nafsuna sun ka ce shi qur'ani kamar kalamun nafsani na da Allah ya yi wahayin qur'ani ga jibrilu ma'anar ta yasa cikin jibrilu shi kuma jibrilu sai zo sai ya sa ma'anar cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda balarabi na sai magana da larabci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ingila ne da turanci zai magana da ba faransanci ne da faransanci zai magana to irin waɗanda shubuhi akwai su wallahi muna ganewa to su ku abin suke son su kore lafazin alqur'anin daga wajen Allah yake shi yasa ma za ku ga turawa almustashriqun waɗanda wanda ake kira abin nan al-istishraq orientalism an gane ko occidentalism suna kokari sai su nemo irin aƙidun da sun ka tsuho a musulunci waɗanda dama sun yaƙi musulmai sun yi ma musulunci illa sai su taimake su su buɗa musu biro ko a ƙasashen su sutura ko can su ƙasashen su su ba su kuɗi su gina musu masallatai su gina musu bibliotek saboda su raunata musulunci shi yasa za ku ga suna taimakon duk wata mummuna aƙida wadda take yakar musulmi ko su sun ka kirkira ta ko ko a dama tsohuwa ta sai ka karanta irin almilal wan nihal na imamu shihristani da almilal wan nihal na ibnu hazm ko kuma misali mawsu'atul firq wal adyan al abin mawsu'atul ahzab wal firq wal adyan al mu'asira an gane ko al-musu'a al-muyassara fil adyan wal ahzab wal firq al-mu'asira mujalladi bi ne rabitatul alam al-islami sun ka dauki nauyin ta muna ganewa sai su zo sai su ka irin waɗannan aqidu sai su taimaka musu wani lokacin tunda aqida ce ta ta waɗanda suna dangantuwa zuwa ga musulunci wasu ma kawai sunan sun dangantuwa zuwa musulunci ne kafirci ne wasu kuma a'a karkatattu ne an gane ko sai su ce maka ai qur'ani wani lokaci jibril bai ma zo da shi ba shi yasa sun ka ce akwai qur'ani na Allah akwai qur'ani na jibrilu akwai qur'ani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wai ma'anat ma'ana ta tazo daga Allah ta zo zuwa ga Jibril daga Jibril ta zo ga manzo Allah shi ko da yake balarabi ne magana da larabci shufta kai kaga bannat hujja su wani lokaci qur'ani ba daga wajen kamar kai tsaye ne wani lokaci suka ce ana cire Jibril dan Allah ya ce wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim kai kana karɓar qur'ani ne daga ladun hakimin kaga hakimin Allah kenan kenan lokaci an cire Jibril sai sun ka ce ma kai Allah ce kul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika kaga ala qalbika bace ala lisanika ba kenan kai yana jiwa mai ma'ana wanda ya dauko daga Allah muna ganewa nazzala bihi ruhul amin ko nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin a qira'at kenan bi lisanin arabiyyin mubin ala qalbika sun kace akan zuciyarka sai a ce musu a'a shi ƙur'ani ba a gane shi sai an haɗa ayoyi gaba ɗaya ya za mu yi mu gane ayoyin shi ne cewa Allah tabbas lafazin shi lafazin alƙur'ani daga wajen Allah ke ma'anar shi amma da ta ce ala qalbika nan an shafe wani abu ne sai kai ad-dirasa al-mawdu'iyya la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana sai ya karanta ne sannan yake sauka a cikin zuciyarsa shi yasa dan an ce daga wajen Allah yake a'a shi Allah sai zai turo Jibrilu Jibrilu shi zai zo da shi in ya karanta ya karanta sannan ya sauka a cikin zuciyarsa haka ne silsilar take ba a gane ayoyin sai an hada su ad-dirasa al-mawdu'iyya in ba haka ba sai a kawo shubha a da kai kana ganin ka gane kai kuma ka gane ba Allah kai mu da tsari mun gane wannan da ke ko to wannan shine bayanin da nake so in yi da tsakanin anzala da nazzala da yunzilu da anzala da tanzilan kinnan ga ka gare su cikin qur'ani ka ta kai musu cin masara aku mundu ka tuba ka fada a zo a zo a wuce ka Allah kai mana tsari ayar da zamu tashi a gaba aya ce ta 90 da shida a cikin suratul baqara an gane ko inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallahu basirun bima ya'maluna an gane ko ta 96 sannan kuma akwai basirun bima ta'maluna ta ban sani ko mun fahimta ba yawwa to basirun bima ya'maluna wallahu basirun bima ya'malun imamu yaqub ya karanta wallahu basirun bima ta'malun yaqub shi kadai karanta anan ta'maluna bitta to yaya malamai sun kai taujihi in ka diba a cikin tawjihul qira'at al-ashra safa ta 61 sun kace yaqub ya karanta bima ta'maluna bil khitabi sauran sun karanta kuma bima ya'maluna sun kace to in an ka hankalta ma qira'a guda biyu kowace an hankalta mata an yi taujihin ta bis siyaqi قراءة يعقوب فهي من جملة القول الآتي قبلها قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس an gane ko kenan ana magana da su ne an kace lakum to tunda an yi magana da su har zuwa can inda magana ta kai wallahu basirun bima ta'malun mu da abin ga faju ilma bainahuma i'tiradan kenan abin da ya zamanto tsakiya su duk bayani na wanda ya gito wa amma wa amma qira'atul jama'a kenan qira'a ta jama'a banda yaqub فإنها محمولة على ما جاء قبلها مباشرة شيني أهنكل تاما أبن دي يزو قبلها قبالنتا وهو قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة كما كرم بني تجدنهم ما أتي ولنجدنكم با أنقاني كو ايه ولتجدنهم تدا أنت والله بصير بما يعملون أي هم إن نسو أتي مغانا كنسو كاجا أني توجيهم قوة قراءة القرآن القرآنانتي إنجي دم قرآنيون mun ji wannan da kyau yawwa to nan ma cikin qala'idul fikr sun tahi akan haka sun kawo wannan sun kace babban suna kawo taujihi wani lokaci suka kawo wanda ya karanta ba saboda na ga muku littafin an yi shi ne ga waɗanda sun karanta ilmul qira'at har sun ƙari kiran su ba sai an ce musu da wani da wani ya karanta ba littafin an yi abin nan قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر المقرر على مرحلة التخصص بمعاهد القراءات كان سيوند سنة تخصصي Qasim Ahmad Addajawi da Muhammad Sadiq Al-Qamhawi. To, sun ka ce biya il-ghaibati ala nasqi ma qablahu fil aya, haythu huwa al-ghaiba. An gane ko? Wa quri'a bit-ta'i iltifatan min al-ghaibati ila al-khitab. Su sun ka ce ba an karanta da ta'un, ba su koma zuwa ga waccan aya ba, sai sun ka ce kawai harkon aya sun ka diba ma. Ana magana ne da wanda babu sunan sai an ka juya akan wanda babu babu sunan. Tunda an ce wala tajidannahum sai an ka ce amma ta'amaluna. Su sun ka doka an yi iltifati kenan min al-ghaibati ila al-khitab. su ko sauran sun ka ɗauki can farkon aya qul in kanat lakum tunda suna taujihi ne da qur'ani ba sai sun hankalta ma ayan guda ba sun ka ce to lakum ana magana ni da su kuma wallahu hum Allahu bi ghafilin amma ta'maluna a qira'ata yaqub ana magana ni da wanda yake nan mun ji wannan da kyau yawwa to nan da an ka ce wa Allahu bi ghafilin amma ya'maluna ku ta'maluna Allah bai kasance mara kani ba abin da suke aikata ko abin da kuke aikatawa an gane ko ko kuma kana ɗaukar amma ta'maluna ku musulmi ake magana da ku saboda kakko aikata irin abin da suke aikatawa an gane ko domin su ahlul kitab zuciya su ta rige ta mi ta kekeshe ta rige ta mi kuma ta bushe eh wannan kenan to anan kafin mu wuce akwai bayanin da ya kamata mu gabatar a takaice na ayar ayoyin suna da waɗansu bayanai da suna da muhimmanci dole ya kamata mu dan bada su koda a gurgujira qul in kanat lakum ad-darul akhiratu yahudawa sun ce ba mu shiga aljanna yahudawa sun ce ba mu shiga aljanna sai su yahudawa su kuma kristoci sun ce ba mu shiga aljanna sai kristoci ba wai sun ce da kristoci da yahudawa za su shiga aljanna ba haka nan bane a wajen kristoci a wajen kristoci yahudawa kafirai ne a wajen yahudawa kristoci kafirai ne don Allah ya ce wa qalatil yahudu laysat an-nasara ala shay wa qalatil nasara laysat al-yahudu ala shay kuma Allah ya ce wa ma ba'dhum bi tabi'in qiblata ba'd tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta su ma kristocin suna kafitar da juna yan protestant suna kafitar da yan catholic yan catholic suna kafitar da yan protestant haka su kansu yahudawa suna kafitar da juna ka karanta al-milal wa nihal na imamul shihrsani kaga wato aqidun yahudawa da kuma da kristoci sai Allah ya ce to in kun ce lahira ku kadai adda ita aljanna ku yahuda kun ce takwata ku kaɗai ku kiristoci to fata man nawal mutana ana magana ne kan yahudawa min dunin nasu kun ce ba mai shiga aljanna sai ku banda mutane fata man nawal mata ku yi burin mutuwa waɗansu malamai suka ce nan albautu abinda ake nufi ku zo a yi mubahala tunda ita mubahala ne ku ce Allah duk wanda yake da gaskiya daga cikin mu ko ba karan bane wanda bai da gaskiya Allah ka tsine mishi ko ba karan bane wasu malamai suka ce in fata man nawal mauta ku yi gurin mutuwa ake nufi ma'ana in dai har ka san aljanna za ka yanzu kamar ni na ni san yanzu yanzu yanzu da na tayi aljanna za ni direct to ni kaje da cikin duniya to sai Allah ce fata man nawul mota in kuntum salihin nan umurni ne an kai musu amma na tahaddi ko na gaci domin ba Allah yana jin kai gudun mutuwa ba ko kai gudun mutuwa ko ba kai gudun mutuwa ba lokacin da zaka mutu ne lokacin da zaka mutuwa an gane ko sai ya ce walan ya tamannahu abadan bima qaddamat aydihim shi al-mauta nan muzakkar ne fa a larabci ma don waga ta'un maftuha ce ba ta'ul marbuta ba ce walan ya tamannahu abadan bima qaddamat aydihim ba sa burin mutuwa abadan har abada bima qaddamat aydihim saboda abin da sun ka aikata dama bahaushe ce bari jin tsoron kira ji tsoron mi ilaihi sai Allah ce wallahu alimun bil zalimin Allah ya san azzalumai ai Allah bai ce alimun bihim ba dan a nuna maka su azzalumai da mutanen kirki bane mun gane wannan wannan aya akwai iskali kuma Allah ya hana ai gurin mutuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ai gurin mutuwa la yatamanna la yatamanna yanna ahadukumul maut li dhurrin nazala bih kuma kana bari hadisi na Anas cikin sahih bukhari da muslim kuma Allah ya ce wala qad kuntum tamannawna al-maut min qabli an talqahu to kuma sun yi burin mutuwa ya an kai haka to dan burin mutuwa sun so su yi shahada ba wai kawai mutuwa ba kuma baka burin ka mutu sai dai in ma rashin lafiya na kama kace Allah ka rayar da ni in ma wata lalura ta Allah ka rayar da ni irayuwa ta ta zama alkhairi Allah ka kashe ni in mutuwa ta zama alkhairi to in kana son ka gane wannan mas'ala da kyau sai ka koma cikin littafi doktora ce da aka rubuta a kasar Saudiya wajen fatamannawul mauta rike da kyau alaramba al ahadithul mushkila alwarida fi tafsir alquran alkarim a safha ta 275 zuwa safha ta 280 wajen wannan wuri sai kaga fataman nawal mutami ake nufi don ka gane yadda ake jam'i tsakanin ayoyi da hadisai na baka ni na kare da aiki na biyu walan yatamannahu abadan ba sa gurin mutuwa abada da ba mu'tazila suna cewa lan tana nufin har abada kenan lan tarani Allah ya ce wa Musa ba za ka gani ba har abada duniya da lahira sai an kace musu a'a lan ba tana yin har abada ba tana iya zakkuwa lan tare da abadan kuma ba ma har abada take nufi ba ba ma lan din ita dai ba kaga nan Allah ya ce walan yatamannahu abadan su yahudawa kafirai ba za su taba gurin mutuwa ba kuma sai ƙara abadan amma can kiyama Allah ya faɗa mana ƴan wuta za su yi burin mutuwa wa nadaw ya malikul yaqdi alaina rabbuk wa yaqulu kafir ya laitani kuntu turaba kenan da haka cewa ba a ganin Allah sun da suke su ƙaryata hadisai da ayoyin da sun nuna ana ganin Allah wannan kuma aqida ce ta in mu'tazila mu zama da ita sauran wanda ya bi su Allah kai mu tsari to kuma inda Allah ce wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin zaka gane su mutane ne masu kwadar rayuwa duk abin da shahi duniya dama da kaga mutun ya fitini da duniya kudi matsayi suna shahara jama'a sutura mai kyau komai shi so cike sai na zamani na yayi to alamun mutumin nan ya fitini da duniya kenan sai Allah ya ce su yahuda haka suke shitsa rashin lahiya dan kadan ta da musu da hankali ya kai sun yi sun kullu suna da lahiya ala ce ala hayatin wamin kuma sai ce ala hayatin bai kashi ma'arifa ba sai kashi na kira rayuwa ta musamman so kaso wa min alladhina ashraku to dan malamai sun yi sabani waggamin shin tana da ta'alluq ne da ahrasa sai ta zamanto wawul atfi kenan ahrasa annasi wa ahrasa min alladhina ashraku shine asalin maganar sun yi mutane duka to kuma sai an ka ce sun yi waɗanda sun kai shirka me yasa su ayyukan sun kai shirka cikin mutane suke kowa cikin mutane to me yasa an kace ahrasan nasi sannan an kace wa minal ladina ashraku mun sani ko mun fahimta ba saboda mushrikai cikin rayuwa su ma suna son rayuwa to amma su yahudawa sun fi su son rayuwa mun sani ko mun gane ba kenan sai zaman to wawul atfi wadansu malaman tafsiri sun kace a'a wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin sun yi kowa son rayuwa to sai an ka kawo labari sai wawu ta zamanto wawu isti'nafi wa min alladhina ashraku qaumun yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana kina ana samun cikin mushrikai wanda yake gurin zai rayu shekara dubu wa ma huwa bimuzahsihi min al'adabi an yu'ammar kuma wannan ba zai nisantar da shi ba daga azaba ko da an rayar da shi tunda in ka shekara dubu ma me zaka iya a duniya kai da kanka in warin ka sun ka kare a duniya kai da kanka ma ka san duniya da kake ciki ba taka ta ba sai dai karakka in kana da ibada da imani ka samu abin nan ka kira to a nan da an ka ce wallahu basirun bima ya amaluna ko bima ta amaluna a kira'a ta yaqub Allah yana kallo daga basarani ko ko Allah masani na gakka dole ya ce basirun Allah masani na kace kai mu ba haka malam ya fassara mu ba a'a akwai abin da ake kira basira ita basira gani ne na zuciya to malaman da suka ce wallahu basirun Allah masani na ba su yi kuskure ba malaman da suka ce wallahu basirun Allah yana gani ba su yi kuskure ba domin akwai gani na zuciya akwai gani na ido mun ji wannan to amma malaman balaga sai su ce ba gani ɗaya aka nufi ba ilimi ba ana nufin Allah zai sakanka musu ya gani ya sani zai sakanka dan an ka ce to ya gani kuma an ka ce ya sani to me ya saura sakamako alaran ba kina ayatun anil jaza to anan abinda za mu gani karkashin wannan aya wajen lauya ammaru alfa sanatin kadiba cikin dirasatun fi usul tafsir na ustad dr kabir yunus a safha ta 276 zaka ga su bayanai anan inda bayanin yake Allah ya ce wa minal ladina ashraku ko da mun ce ahrasan nasi sun hi kowa son rayuwa ko mun ce wa minal ladina ashraku kuma ahrasa minal ladina ashraku mun dauke tawawul atfi sun fi mushrikai kaga dai a takaice dai su mushrikai cikin mutane suke amma saboda su son mushrikai ya wuce na sauran mutane shi yasa an ka kawo su kenan ka sa tsammani a'a yanzu an ka ce a harasan nasi yahuda sun yi kwason rayuwa to an san mushrikai suna son rayuwa wani na iya tambayar kai ne to ya mushrikan mushrikai sai Allah ce wa minal ladina ashraku har mushrikan larabawa mushrikan larabawa yahuda sun yi son rayuwa ko ko a'a a harasan nasi ala hayatin su yahuda sun yi kowa son rayuwa a duniya kwaɗayin tabbata a duniya sai ce wa minal ladina ashraku yawaddu ahaduhum cikin mushrikai kuma wa minal ladina ashraku qaumun yawaddu ahaduhum kenan cikin mushrikai akwai wanda yake son yi shekara dubu to kenan in akwai cikin mushrikai wanda yake son yi shekara dubu tun da kuma suna cikin mutane to yahudawa kenan su sun yi son su shekara hiyar dubu duk dai inda an ka an ka dawo suna gaba to mai jalalai ne da ya kawo bayani karkashin wannan aya ya kawo wani bayani mai ban mamaki ya ce a aƙidar yahudawa akwai aljanna akwai lahira ko ba haka nan bane gashi ne ya ce kul in kanat lakum ad-darul akhiratu ko inda Allah khalisatan min duni nasi nan darul akhirah na rufin aljanna kaga aqidan yahudawa akai ni akwai lahira akwai aljanna haka kiristoci ma akwai akwai lahira akwai aljanna sai dai aljanna su yahudawa su kiristoci sun ce kamar eh aljanna kiristoci ba ba irin wai akwai hurul ilmi ko ne abu wasu mala'iku mala'iku na za a mai da sun kace an gane ko shi yasa sun kace aljannan musulmi wai night club ta ka san night club a ramba what the nuit tunda an ce akwai giya akwai mata mai jalalin da ya zo wannan wurin yake cewa abin mamaki su yahudawa sun yarda da akwai lahira akwai aljanna su kuma mushrikan larabawa sun ce babu lahira in hiya illa hayatun duniya yace abin mamaki duk da sun yarda da akwai lahira wanda bai yarda da akwai lahira ba a ce wanda ya yarda da lahira ya yi shi son duniya ya ce kai abin ga akwai abin dibawa da ko ko alaji mutumin da ya yarda akwai lahira kuma ya yi wanda bai yarda da akwai lahira ba son duniya ka san abin nan wa riyardar shi da lahiran nan a dibeta sannan kuma mutumin da ya san bai aikata mai kyau ba ina fata an fahimce ni to ga dukkan alamu dai lokaci ya yi mun halinsa insha Allah rabbul alamin wannan aya ita zamu tsaya akan ta sai darasin mu na gaba da zamu ci gaba insha Allah na tawjihul qira'at bil ulum al lughawiyyati wash shar'iyya wa ma yustafadu minhu min al istinbatat wal fawaid insha Allah rabbul alamin abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh